الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا شرند تقص قوة سفر hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1429 to 29 ga watan safar hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1440 bakwai daidai da ashirin da uku ga watan takwas miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda muka saba haduwa wannan majalisi mai albarka majalisin mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa mai albarka ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin ahkamul jana'iz wa bida'uha littafi na babban malami a sheik al'allama nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na goma sha uku a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun tattauna game da anna'ayu inda mun karanta hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da suke hana yin na'ayu duk da cewa mun yi bayanin da malamai suka yi game da ma'anan na'ayu akwai wanda yake abin zargi wanda yake shari'a shi ta hana akwai kuma anna'ayu wanda yake ja'izi wanda wannan an yi shi babu laifi duk kusan hadisan da suke ta tsawatarwa game da anna'ayu ko kuma hadisan da suke faɗin cewa za a yi wa mamaci azaba in an yi masa wannan na'ayu din to sai zamto ana magana ne akan shi wancan na'ayun wanda shari'a ta haramta wanda ya kunshi ainihin wato yabo da kirari da kodawa ga shi mamaci da kuzuzuta alkhairansa ko alfahari da sauran abubuwa makamantan wannan sannan koke-koke irin na wiwi shi ma duk mun karanta cewa shari'a ba ta da bukatar irin wannan lokacin da aka jarabci mutum da jarabawa irin ta mutuwa ana bukatar dangana da haƙuri da mai da al'amura zuwa ga Allah da kuma neman ladan Allah akan haka amma sanar da wato mutuwa ba irin na jahiliya ba wannan babu laifi jaizi ne balma annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yayi irin wannan na'ayu din lokacin mutuwan najashi rahimahullahu ta'ala ko radiyallahu anhu wanda ainihin wato ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mutuwarsa ga sahabbai kuma har aka yi masa salatul ga'ib haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shahadar sahabbansa guda uku da suka mutu a yakin mota akwai abinan zaidu bin haritha da kuma abin abdullahi bin rawaha da kuma abinan wato ja'far bin abi talib wayannan dukkaninsu ya sanar da mutuwa su da aka sai zamto sanar da mutuwa wadda ba irin ta jahiliya ba wannan ba zai zama abin zargi ba dan an yi irinta قال المؤلف رحمه الله تعالى علامات حسن الخاتمه gaba ta takwas malam yake cewa alamomin kyakkyawar cikawa ana akwai alamomin da zaka gane mamacinka ya cika da imani al'amarin ya zo da kyau wannan alamar tana nuna ya yi kyakkyawar cikawa ثم إن الشارع الحكيم قد جعل علامات بينات يستدل بها على حسن الخاتمة Sheikh Albani ya ce sannan shari'ar musulunci mai cike da hikima ko kuma thumma inna shari'a sannan haƙiƙa mai shari'a mai shar'antawa Allah kenan alhakima gwani qad ja'ala alamatin haƙiƙa Allah ta'ala ya sanya waɗansu alamomi bayyanatin bay wato alamomi ne bayyinat bayyanannu ba boye suke ba yustadallu biha da ake iya yin hujja da su ala husnul khatima akan kyakkyawar cikawa mamaci Allah madaukakin sarki ya sanya wasu alamomi a bayyane da ake iya gane wannan mamacin yayi kyakkyawar cikawa katabaha Allah ta'ala lana Allah ta'ala ya rubuta mana waɗannan alamomin bi fadlihi da falalarsa wa mannihi da kuma baiwarsa fa ayyu mamri'in mata duk mutumin da ya mutu bi ihdaha da ɗaya daga cikin waɗannan alamomi kanat bisharatan lahu wannan ana yi masa albishir bishara ce gare shi wa ya laha min bisharatin kai wannan wa ya laha min bishara ka yi mamakin girman irin wannan bishara kaga mahaifinka mahaifiyarka ɗan uwanka ɗanka matarka mijinki aka ga ɗaya daga cikin irin waɗannan alamomin lokacin da mutum ya zo mutuwa a yi masa bushara da cewa ya samu kyakkyawa cikawa Allah ka ba mu irinta al'ula alama ta farko wato shine nuduquhu bi shahadati inda al-maut alama ta ƙarara furucin kalmar shahada yayin mutuwa duk mamacin da ya zo mutuwa aka ji ya faɗi kalmar shahada ita ce kalmarsa ta ƙarshe alhamdulillahi rabbil alamin an samu abin da ake bukata ya samu kyakkyawa cikawa an samu husnul khatima cikawa da kalmar shahada kyakkyawa cikawa ce wa fihi ahadithun a cikin wannan gaba ta alama ta farko akwai hadisai da yawa hadisi na farko man kana akhira kalamihi la ilaha illallah da halal janna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda karshen zancensa karshen maganarsa ya zamto la ilaha illallah zai shiga aljanna akhrajahu al-hakim wa ghayruhu bi sanadin hasanin an mu'az wa min tariqin ukhra anhu bi lafzin ta wata hanyar dai da aka samu daga abu abdullahi alhakimun ne sabori da lafazin mamin nafsin babu wata rai ta mutu da za ta mutu wahiya ta shahadu Allah ilaha illallah tana kalmar shahada duk wanda ya zo namiji ne mace ne mace ce ta zo mutuwa da kalmar shahada a bakinta ko a bakinsa tana ko yana mai shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anni rasulullah kuma ni manzan Allah ne yarji'u zalika ila qalbi muqinin yarji'u zalika wanda wannan kalmar shahadar take komawa ila qalbin muqinin zuwa ga zuciya mai sakankancewa da ita wannan kalma illa gafarallahu laha sai Allah ya gafarta wa wannan ainihin wato mamaci ko wanda ya zo mutuwa akhrajahu ibn maja wa ahmad wa gairuhuma wa sahahu ibn hibbana wa sanaduhu hasanun indi kama bayyantuhu fi sahiha wannan yana daga cikin alamar husnul khatima cikawa da kalmar shahada وله شاهد من حديث أبي هريرة تقدم في التلقين sannan wannan hadithin akwai shahid ɗinsa a hadithin abi huraira wanda bayaninsa ya gabata a can gaba talƙini faƙara a wato a gaba ta a shafi na goma an ɗalhata bin ubaidillah radiyallahu anhu qal an karɓo daga ɗalha ibn ubaidillah radiyallahu anhu yake cewa ra'a umaru talhata bin ubaidillahi taqilan wato sayyidina umar ya ga ubaidu wato talha ibn ubaidillah jikinsa ya mutu da yawa yana dan cikin damuwa shine taqilan ai ka'iban yana cikin damuwa irin damuwa ta sa jikin yayi la'asar haka faqala sai umar ya ce wa dalha malaka ya aba fulan ya ce baban wane me ke faruwa ne me ya same ka ne na ganka kayi tagumi ko na ganka kayi shuru ko alamu kana cikin damuwa me ya faru la'allaka sa'atka imratu ibnu ammika ya aba fulan ko dai shugabancin da aka ba wa ɗan amminka ne bai maka daɗi ba ranka ya ɓaci ya kai baban wane an gane ko ku gyara nan gurin ya sa imra'a ba imra'a ba ne an gane ko sai ku gyara imratu imra na shugabanci ne al imara la'allaka sa'adka imratu anan sai sa imratu ammika ko imrat imratu ibnu ammika ya aba fulan dalha ko dai kalifanci da aka bawa dan baffanka sayyidina abubakar kenan ko shine bai ma dadi ba qala la talha bin ubaidillah yace ko alama wa asna ala abubakar bal ma sai yayi yabo akan sayyidina abubakar ce abubakar mutumin kirki ne kuma ya cancanta ya dace an dora ƙwarya a gurbinta ni ba wannan ne yasa nake cikin dan damuwa ba illa anni sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadithan wani hadisi naji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma mana'ani an as'alahu anhu illa alqudratu alaihi ya ce na ma rasa me ya hana in yi masa tambaya a kansa duk da ina da iko ina da iko in masa tambaya akai amma na rasa me yasa me ya hana ni ban masa tambaya ba hatta ma ta iya bar duniya sami'tuhu yaqul yace na ji shi yana cewa inni la a'lamu kalimatan ce na ji manzo Allah yana cewa haƙiƙa na san wata kalma la yaquluha abdu babu wani bawa da zai faɗi wannan kalma inda mautihi lokacin mutuwa illa a sharaƙa laha launuhu face sai launinsa ya haskaka da ita wa nafasallahu anhu kurbatahu face Allah ya yaye masa dukkan wata damuwa ta wannan gabar da yake kai har zuwa ta gaba gabar tashin hankalin zarar rai da abin da zai biyo bayan wannan to Allah ta'ala zai yaye masa wannan damuwa qala yace fa qala umar sai Umar ya ce wa Talha inni la'alamu mahiya na san wace kalma ce ita qala wa mahiya sai Talha ya ce wa sayyidina Umar wace kalma ce qala ta'lamu kalimatan a'zama min kalimatin amara biha ammahu inda al-maut kai kana akwai wata kalma da ka sani da tafi girma fiye da kalmar da ya umarci baffansa ya faɗe ta lokacin mutuwarsa wata kalma ce la ilaha illallah ya am qul la ilaha illallah ko yake cewa kai ka san wata kalma wadda ta fi girma fiye da kalmar da annabi ya umarci babban sai ya faɗe ta lokacin mutuwarsa la ilaha illallah ai wannan kalmar da annabi yake cewa ya san wata kalma da mutum zai faɗe ta lokacin mutuwa da Allah ya haskaka masa kuma Allah ya tafiyar da damuwarsa yace ba wata kalma bace la ilaha illallah ce qala talha talhatu bin ubaidillah yace sadaqata gaskiya ka faɗa hiya wallahi hiya yace wallahi ita ce ita ce wannan kalma akhrajahu al-imam ahmad imam ahmad ya fitar da wannan hadisi rakam na 1384 wa isnaduhu sahihun wa ibn hibban ibn hibban shi ma hadisi na biyu bi nahwihi wal hakim abu abdullahi al hakim al naisaburi a cikin al mustadrak mujalladi na daya hadisi na 350 zuwa 351 wa ziyadatu lahu wannan ziyada da aka samu a cikin wannan hadisi ma ta abu abdullahi al hakim al naisaburi ce wa qala sahihun ala shartihi ma kuma ce wannan hadisin ya inganta ya cika sharuɗan imam al bukhari da imam muslim wa wafaqahu adh-dhahabi sannan imam adh-dhahabi ya wafaqa masa wa fil babi ahadithun a cikin wannan babi na alamomin ko a wannan babi na maganar cikawa da kalmar shahada a hadithu akwai hadisai masu yawa zukirat fit talqini duk yawancin hadisan an ambace su a can babin talqini da muka karanta a baya alama ta farko cikawa da kalmar shahada wannan alama ce da babu ta baba babu wani kokwanto duk wanda ya cika da wannan kalma ya yi ya samu husnul khatima athaniyatu alama ta biyu da ake gane mutum ya cika da kyau cikawar tasa ta yi kyau almautu bi rashil jabin wato yin wato mutuwa da jibin goshi mutuwa amma a ga wato goshin mutum wani gumi yana tsatsafowa daga guminsa daga goshinsa ko da ko lokacin sanyi ne muku-muku shi sai ga goshinsa yana ta gumi wani lokaci za ga ana cewa mutum fifita irin fifitar da ba ta jin wato irin zafi ne wanda ko kuma gumi ne da baya jin fifita ga fanka tana yi ga mafici ana fifita mutum amma za ga gumi ne ke ƙara karye masa yana ta gumin goshi wannan alama ce daga cikin alamomin da in mutum ya mutu a wannan yanayin ya samu husnul khatima li hadith buraida bin al-husayb da aka sai a dinga kula dinga kula in mutum yana kusa da wani wanda ya zo mutuwa to a dinga kula da waɗannan alamomin saboda hadithin buraida ibn al-husayb radiyallahu an Allah ya kara masa yadda annahu kana bi khurasan wato buraida ya kasance wata rana yana garin khurasan fa'ada akhan lahu wa huwa marid sai ya je duba wani dan uwansa bai da lafiya fa wajadahu bil maut sai ya same shi a yanayi na mutuwa sai ya same shi a yanayi ma'ana na zarar rai ya tarar da shi rai zai yi halinsa wa idha huwa bi araqi jabinihi kawai yana duba sai ya ga gumin goshinsa ma'ana sai ga goshinsa yana ta fitar da gumi faƙala allahu akbar sai buraida ibn husayb ya ce allahu akbar sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙul ce na ji manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mautul mu'mini mutuwar mumini bi araqil jabin da gumin goshin an gane ko wasu sun ce gumin goshin na wato zarar rai ne iya wahalar da zai sha kenan ta matsar da ake masa da zararren shine zai ta wannan gumin shi kadai ya san halin da yake ciki wasu suka ce wannan gumin alama ce ta an yi gwagwarmaya wajen neman halal alama ce ta gwagwarmayar neman halak ba a nan ba a nan an yi gumi an yi kashirbin da gumi wajen neman halal don ciyar da iyali akhrajahu ahmad imam ahmad ya fitar da wannan hadithi mujalladi na biyar shafi na 357 zuwa 360 wasu siyaku lahu wannan siyakin hadithin nasa ne na shi imam ahmad ne wannan sa'iyu imam nasa'i shi ma ya roci wannan hadithin mujalladi na 1 shafi na 259 haka imam tirmidhi mujalladi na 2 shafi na 128 wa hassanahu sannan at-tirmidhi ya hassana wannan hadisi haka ibnu majah mujalladi na ɗaya hadithi na 443 zuwa 444 haka ibn hibban hadithi na 730 abu abdullahi al-hakim annai saburi mujalladi na ɗaya shafi na 361 ad-dayalisi hadithi na 808 abu nu'aym a cikin hilyatul awliya mujalladi na tara shafi na 223 wa qala al-hakim abu abdullahi al-hakim an-naisaburi yace sahihun ala shartu muslim wannan hadisin ya inganta ya cika sharadin imam muslim wa wafaqahu adh-dhahabi imam adh-dhahabi shi ma yace wannan magana haka take ya wafaqa wa fihi nadharun la majal lidhikri hunna duk da cewa akwai abin duba a cikin sa amma nan ba gurin tattaunawa bane ba gurin tattauna wannan din bane la siyama musamman wa anna ahada isnadai an-nasa'i musamman ma ɗaya daga cikin isnadi guda biyu da imamun nasa'i ya ruwaita sahihun ala sharɗin bukhari ya inganta bisa sharaɗin bukhari walahu shahidun min hadithi abdullahi bin mas'ud na radiyallahu anhu hadithin yana da shahid daga hadithin abdullahi bin mas'ud radiyallahu an rawahu tabarani fil awsat wal kabir imam tabarani ya fitar da shi a cikin wato a cikin al'ausat da al-kabir wa rijaluhu thiqatun rijalu sahih kama fil majma' mujalladi na biyu shafi na 325 الثالثة sai alama ta uku alama ta biyu shine gumin goshi alama ta uku almautu lailatal jumu'ati aw naharahu mutuwa daren juma'a ko yinin juma'a daren juma'a shine a ranar alhamis da daddare ban barin muku gwara gwara don ku gane daren juma'a shine ka san mu muna in al'arin yau alhamis to sai a dauka yau alhamis da daddare a sai dai daren juma'a a ranar alhamis da daddare to wannan daren ba na alhamis ba ne daren juma'a ne na ba ta gane yawwa to idan mutum ya mutu alhamis rana ta yi yamma ta yi a rana ta faɗi an shigo dare to wannan daren ba na alhamis ba ne daren juma'a to a wannan daren sai allah yi wa mutum cikawa alama ce ta ya samu husnul khatima wato mutuwar daren juma'a ita ma ana kyakkyawan fatan wannan mamacin ya cika da kyau haka ranar juma'a din bai mutu da daddare ba sai washe gari yinin juma'a din ko da safe ko da rana ko da yamma kafin rana ta faɗi a shiga daren asabar sai kuma Allah yawa mutum cikawa wannan ita ma alama ce ta husnul khatima لقوله صلى الله عليه وسلم saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin babu wani musulmi ya mutu yawmal juma'a da zai mutu yinin juma'a aw lailatul juma'a ko daren juma'a illa wa qahu Allahu fitnatul qabr face sai Allah ta'ala ya tsare shi daga fitinar kabari Allah zai tsare shi daga tambayar kabari in dai ya mutu daren juma'a ko yinin juma'a wannan shi ma ya kai labari ya samu husnul khatima ba Allah zai tsare shi daga fitinar kabari akhrajahu ahmad imam ahmad ya fitar da wannan hadisi hadisi na 6582 da 6646 wal fasawi fil ma'rifa haka al imam al fasawi a cikin littafin sa al ma'rifa mujalladi na biyu shafi na 520 shi ma ya kawo wannan min dariqai ta hanyoyi guda biyu ana abdullahi bin amr daga abdullahi dan amr والترمذي من أحد الوجهين إمام الترمذي شما يارو wannan hadisi ta ɗaya daga cikin fuskokin guda biyu walahu shahidun an Anas sannan yana da wani yana da shahid daga Anas wa Jabir bin Abdullah wa gairihi ma da wasun su fal hadithu hadisin dai bi majmu'i durqihi in an tattara hanyoyin hadisin hasanun aw sahihun hasanun ne ko kuma sahihun ka duba tuhfatul ahwazi a ko kuma mishkat al-mishkatul masabih arabi'atu alama ta hudu al-istishhadu fi sahatil qital yin shahada a filin daga wannan ita ma alama ce an fita filin daga wajen ɗaukaka addinin musulunci ba wajen yawon kamfen ba na fata an gane filin daga aka fita wajen ɗaukaka addinin musulunci a nan sai Allah ta'ala ya karɓi ran mutum to shi ma yin shahada a fagen fama fagen jihadi alama ce ta ta husnul khatima qala Allah ta'ala Allah ta'ala ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata kar ku taba tsammanin waɗanda aka kashe su cikin ɗaukaka addinin Allah matattu ne Allah ya ce bal ko alama a haya'un rayayyu ne inda rabbihim yurzaquna ana azurta su wajen ubangijinsu farihina kunan kuna ta kuka yan wasu su kuma suna can suna ta murna bima atahumullahu saboda abinda Allah ya basu min fadlihi na falalasa wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim sannan suna yin wato bushara ga waɗanda ba su riske su ba sun baro su suna bayan su wato iyalai da sauran yan uwa da suka bari suna kama suna musu bushara cewa Allah khawfun alaihim wa lahum yahzanun يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين an gane ko suna cewa la Allah khawfun alaihim babu wani tsoro a tare da su wala hum yahzanuna kuma ba za su yi bakin ciki ba yastabshiruna bi ni'matin min Allah suna yin bushara da farin ciki da murna da wata ni'ima daga Allah wa fadlin da falala wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin kuma lalle Allah baya lalata ko tozartar da ladan mu'minai wannan suratu ali imran aya ta 169 zuwa 171 wa fi dhalika ahadithun akwai hadithai akan haka lishahidi inda Allah sittu khisalin akwai wasu ɗabi'u da wasu halaye guda shida ga wanda ya mutuwa shahada na farko yughfaru lahu fi awwali du'atin min damihi zubar jininsa na farko an gafarta masa jinin farko da ya zuba bai zuba ya kai ƙasa ba face da gafarar zunubin wannan wanda ya shahada ne wa yara maqadahu min aljanna abu na biyu da wanda ya mutu shahada yake samu ba wato banda wancan shine ana yana ganin gurin zaman sa aljanna Allah ta'ala yakan yayi hijabi wanda ya mutu shahada yana ganin gurin zaman sa aljanna wa yujara min azabil qabr sannan ana tsare shi daga azabar kabari wa ya'manul faza al-akbar sannan ana amintar da shi daga firgici da tsoro mafi girma na ranar tashin alkiyama wa yuhalla hilyatal iman sannan ana kawata shi da ado irin na imani sannan wa yuzawwaju min al-hurul ain za a aura masa ƴan matan aljanna wa yushaffa'u fi 70 insanan za a bashi slot slot na alfarma da ceto na mutum saba'in min a ƙaribihi daga makusantansa kawai saboda ya samu darajar shahada kisa duk wanda wajen ɗaukaka addinin Allah ya mutu to wannan ya samu husnul khatima alama ce ta cewa ya cika ya samu kyakkyawan cikawa ina fata an gane kaga gashi wanda ya mutuwa shahada wasu kisal wajen guda nawa shida an gafarta masa an nuna masa gurin zamansa aljanna an tsare shi ba za a mai tambayar kabari da azabar kabari ba an amintar da shi daga alfazul akbar za a yi masa ado da kayan kawa irin na imani za a aura masa yan matan aljanna za a ba shi slot na mutum saba'in cikin yan uwa da dangi a ce ya cece su a karajahu a tirmidhi imamu tirmidhi ya fitar da wannan hadithi mujallaji na uku shafi na sha bakwai wasa wabin maja ibn majah mujalladin sa na biyu shafi na 184 haka imamu ahmad mujalladi na hudu shafi na 131 wa isnaduhu sahihun isnadin hadisin ya inganta thumma akhrajahu sannan ya kuma fitar da shi a mujalladi na hudu shafi na 200 min hadithu ubada bin samit hadithin sahabi ubada bin samit wa min hadithi qais al-juzami da kuma hadithin qais al-juzami mujalladi na hudu shafi na 200 wa isnaduhu ma sahihun aidan an rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam an karbo wannan hadisi daga wani mutum cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam jahalatu sahaba la tadurru an gane dan ba a san sunan wani sahabi bane wannan baya cutarwa a ilimin hadisi in dai wanda aka tambaya wato wanda ake aka aka ruwaita daga gare shi rajulun aka ce to wannan ana buƙatar a san wane ne shi amma in sahabi ne aka ce an rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam shikenan ba a bukatar sai an san wane ne wannan sahabu domin as-sahabatu kulluhum udulun indana sahabbai dukkanin su nagartattu ne mutanen kirki mu a aqidan an fahimta ko to wannan mutum cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama an karbi wannan hadisi daga gare shi yace anna rajulan qala wani mutum ya ce ya rasulullahi ma balul mu'minina ya ce ya ma'aikin Allah wai me yasa muminai yufta nuna fi kuburihim ake musu fitina ake tambaya su ake musu jarabawa a cikin kaburburan su illa shahidu amma banda wanda ya mutuwa shahada an ce shi kadai ne ba a yi mai tambayar kabari qal manzala ce kafa bi barikati suyufi ala ra'sihi fitina yace walqiyar takubba da ya dinga gani a saman kansa wannan sun ishe shi fitina ai ita kanta wannan fitina ai an gama masa fitina shi ai dukan wata jaraba shi an gama masa an gane ko an fiffille kan mutane da yawa yana kallo takobi da ya dinga tsallake kansa da kibiyoyi da suka dinga wucewa kafin ya yi shahada ai suna da yawa wannan zulumin da fargabar da tashin hankalin ya ishe shi ba sai an sake hada shi da wata furgi an sake hada shi da wani furgici da ban tsoro na tambayar kabari ba an gane ko ma'ana kamar wannan ya zama jaza'an wifaqa an gane ko sakamako ne wanda ya daidai da yanayin da ya mutu akai shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi me yasa duk ake yi wa kowa tambayar kabari amma banda wanda ya mutu shahada shi ba a fitina ba a masa fitina kabari sai ce kafa bi barikatin suyufi ala ra'si fitina ai walƙiyar takubba da ya dinga gani ta saman kansa wannan kada ya ishe shi fitina rawahu nasa'i Muhammad nasa'i ya rubuci wannan hadisi mujalladi na 1 shafi na 289 wa anhu al-qasim as-sarafusti as-saraqusti an gane ko al-qasim as-saraqusti shi imamun nasa'i ya samu wannan hadisin daga al-qasim asara kusɗi fi garibil hadith a cikin garibul hadith a mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu a shafi na ɗari biyu da sittin da biyar hadithi na ɗaya wa sanaduhu sahihun tambihun ga wani ɗan jan hankali tsokaci turja hadhihi shahadatu liman sa'alaha ana fata da sa ran samun irin wannan shahada ga wanda ya roki Allah ita mukhlisan min qalbihi kuma da ikhlasi a zuciyarsa ya roki Allah ya bashi shahada walau lam tayassar lahu al-istishhadu fil ma'araka ko da wato samun shahada a fagen fama bai samu ba gare shi to ana sa ran zai samu ladan shahada din tunda ya roki Allah shahada kuma Allah bai kaddara zai mutu a wajen a wajen yaki ba sai ya mutu to koda a gida ya mutu ba a wajen yaki ba ana sa ran zai samu falala da lada irin na wanda ya mutu a shahada bi dalili qaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda dalilin fadin annabi sallallahu alaihi wasallam man sa'ala Allah shahadata bi sidqin duk wanda ya roki Allah shahada da gaske ballagahu Allah manazil shuhada Allah zai kai shi matsayin masu shahada wa in mata ala firashi yi koda a gida cikin kan shimfiɗarsa ya mutu a kharajahu muslim imam muslim ya fitar da wannan mujalladi na shida shafi na 100 shafi na 49 imam al-baihaqi mujalladi na 9 shafi na 169 an abi hurairah radiyallahu an wa lahu fil mustadrak wannan hadithin kuma an same shi a cikin al-mustadrak mujalladi na biyu shafi na 77 shawahidun ai walahu fil mustadrak shawahidun wannan hadithin yana da shawahid a cikin al-mustadrak na Abu Abdullahi al-Hakim al-Naisaburi al-khamisatu alama ta biyar al-maut ghaziyan fi sabilillah wato mutuwa a wajen yaki fi sabilillah a cikin ɗaukaka addinin Allah ma'ana kila wani dalili wani sababi ne yasa da yaje can ko ya faɗo daga kan abin hawansa ko wani abu ya murgino kansa ba ma kashe shi aka yi ba amma dai ya fita wajen ɗaukaka addinin Allah wajen jihadi ba wai kashe shi aka yi irin wancan wanda ya shahada ba amma sai kuma a dai can hanyar ne ajalin sa ya same shi an gane shine ma'ana almautu gaziyan kawai zaman mutum gazi fi sabilillah to in ya mutu shi ma husnul khatima ce ina fata an gane wa fi hadithan akwai hadithai guda biyu akan haka hadisi na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mata udduna shahida fikum wai ku dawa dawa kuke kirgawa a matsayin shahidi a cikin ku wa kuke kirgawa wa kuke dauka a matsayin shahidi a cikin ku qalu ya rasulullah sahabbai suka ce ya makin Allah man qutila fi sabilillah fa huwa shahidun mu ai abinda muke lissafawa shine duk wanda ya mutu fi sabilillah a cikin tafarkin Allah fa huwa shahidun yayi shahada qal sai manzo Allah ce inna shuhada a ummati idan la qalil in aka ce iya wa'annan ne wanda suka samu shahada to a sheda waɗanda za su samu shahada a cikin al'umma ta da ba su da yawa da sun zama yan kada an gane ko qalu suka ce fa manhum ya rasulullah to in ba wannan ba waɗannan ba su waye kuma waɗanda ake kira shahidai ya ma'aikin Allah qala sai ce man qutila fi sabilillahi fa huwa shahidun wa man mata fi sabilillahi fa huwa shahidun wanda aka kashe shi fi sabilillahi a wajen jihadin ɗaukaka addinin Allah fa huwa shahidun wannan shahidi ne wa man mata wanda ba kashe shi akai ba amma ya mutu ko yayi zazzabi ko yayi malaria ko yayi ciwon ciki ko ya faɗo daga kan abun hawansa fi sabilillah akan tafarkin Allah ya samu wannan hadarin ya mutu fa huwa shahidun annabi ce shi ma yayi shahada wa man mata fi da'un wanda ya mutu a annoba annoba irin wadda take barkewa ko amai da gudawa ko dai wata cuta da ta zo ko corona da aka zo aka yi tayin ta mutane suka yi ta mutuwa irin wannan annoba wadda za ta zama musiba wadda ta gama ko ina ana ta mace mace wanda ya mutu irin wannan annoba fa huwa shahidin shi ma yayi shahada wa man mata fil batan manzo Allah ce wanda ya mutu sanadiyar ciki ciwon ciki shi ma fa huwa shahidun yayi shahada ko malam ba ta daya albatan ai fil batan din ai bida'il batan da ciwon ciki ko cuta da take cikin cikinsa wa huwa al-istisqa shine kamar kumburi shine istisqa wan fit wan tifakhil badan da kumburin ciki shine istisqa shine in tifakhul badan cikin mutum gaba da zai ga yayi sintum kila akwai wata larura da take cikin cikin cikin sa ko hanta ko kaza ko kaza irin wannan ciwon da yake taba mutum internally cikin ciki an gane sai ga cikin mutum ya kumbura ta dalilin wannan ya rasu ya mutu waƙila an ce kuma abin da ake kira da man mata fil batan wa huwa al ishal ishal shine dariya gudawa an gane ko wanda ya barke gudawa kamar kwalara ta kama shi kawai barke daga gudawan nan kawai shikenan daga kwalara shikenan sai ya, ya, ya mutu kaga shi ma wannan ana kiransa man mata fil batan shine al ishal al ishal wato barkewa da gudawa kenan shi ake kira ishal wa qila alladhi yashtaki batnahu qila kuma aka ce duk wanda yake da wata wani ciwo da yake damun sa a cikin cikin sa ko balsa ko koda ko kaza ire-iren waɗannan cututtukan na ciki su ne dalilin mutuwarsa shi ma yan shahada to kaga duk waɗanda suka mutu ta irin wannan ana suna daga cikin husnul khatima ina fata an gane yawwa duk su wannan duk suna cikin fi sabilillah kaga ba wajen yakin ba kawai akan hanyar su tafiya yaki suka yi accident zaga in yanzu ne da motoci ba da wakai ake hawa ba sai ga an ce an mutu wajen harkar da'awa ko wajen kaza to duk irin wannan ya shiga cikin fi sabilillah an gane ko wal gariqu shahidun haka wanda ya nitse a cikin ruwa shi ma ya shahada wasu na tafiya irin wanda za ka jance jirgin ruwa ya kife da su yara da manya da mata da waye wani lokaci sai iya wa'inda aka kai musu ɗaukin gaggawa kila wanda ba su mutu ba ma yawanci za ga wasu ma rasa gawawwakinsu duk irin wannan mutuwar ta nitsewa a cikin ruwa ita ma shahada ce a kharajahu muslim ma muslim ya fitar da wannan hadithin mujalladi na shida shafi na hamsin da ɗaya imam ahmad shi ma mujalladi na biyu shafi na ɗari biyar da ashirin da biyu daga abi huraira radiyallahu an wa fil babi an umar inda al-hakim a cikin wannan babi akwai hadisi da aka ruwaito daga umar abu abdullahi al-hakim ne saburi ya kawo shi a cikin al-mustadrak mujalladi na biyu shafi na ɗari da tara haka imam al-baihaqi hadisi na biyu a karkashin wannan shine man fasala ay kharaja fi sabilillah wanda ya rabu da gida ma'ana ya fita daga gida fi sabilillah sabida Allah ko wa'azin musuluntar da maguzawa ko wa'azi ko wayar da ire-iren waɗannan fi sabilillah fa mata sai ya mutu a can au kutila ko aka kashe shi kamar yadda ake tare irin motar wa'azi ko abin na ce an tare su an musu ta'addanci ko an kashe ko an yi waye kaga wannan duk suna ciki an gane ko fa huwa shahidun shi ma yayi shahada aw waqasahu farasuhu ko motarsa ta yi hatsari da shi wuyansa ya kare shikenan ya mutu aw ba'iruhu ko raƙumansa ma'ana dokinsa ya faɗo daga kan dokinsa wuyansa ya kare ko daga kan raƙumansa aula da gat kuhamatun ko abu mai dafi ya harbe shi kamar kunama ko maciji ya sare shi an ɗanya da zango kila an ɗan tsaya ana hutawa dan kailulan nan kawai sai muciji ya zo ya sare shi shikenan sai ya mutu a wannan tafiyar wannan rahila wannan tafiya ta fi sabilillah shi ma ya shiga ciki aw mata ala firashihi bi ayyi hatfin sha Allah ko kuma ya mutu akan shimfiɗa sa a masaukin da suka sauka ta kowace irin yanayi ya mutu wani abu ne ya cije shi wani abu ne ya faɗo masa a kawai zazzabi ne a kawai an wayi gari an yada zango yana kan shimfiɗa an zo za a tafi kuma sai aka babu shi ya mutu fa huwa shahid fa innahu shahidun wa inna lahu aljanna kuma ya samu aljanna akhrajahu abu daud imam abu daud ya fitar da wannan mujalladi na 1 shafi na 391 al-hakim mujalladi na 2 shafi na 78 al-baihaqi mujalladi na 9 shafi na 166 hadithin abi malik al-ash'ari radiyallahu an wasahu al-hakim wa inna ma huwa hasanun faqat yace wannan hadithi ne hasanun kawai thumma tabayyana li khata'un hadha ya ce sannan kuma daga baya kuskuren cewa wannan hadisi hasan ne shi ma ya bayyana daga ya bayyana a gare ni daga baya wa innahu da'ifun wannan hadisi da'ifi ne yuraja'u tafsil a koma a ga bayanin sadaki dake fi da'ifa a cikin silsilatul ahadisu da'ifa wal mawdu'a wa atharuha sayyi fil umma a hadithi mai lamba ta 5360 za a ga ƙarin bayani game da wannan hadithi cewa bai inganta ba as-sadis alama ta shida al-mautu bi ta'un mutuwa a annoba can ya kawo mana ita ne a cikin kunshin wani hadisi da ya kawo su gaba ɗaya nan kuma ya ware ta annoba tana daga cikin husnul khatima ma'ana mutuwa a annoba na daga cikin husnul khatima wa fiye a hadithun akwai hadithai da yawa akan haka an hafsata binta sirin qalat an karɓo daga hafsa binta sirin Allah ya ƙara mata yadda ta ce qala li anas ibn malik ta ce anas dan malik ya ce da ni bima mata yahya ibn abi amra menene sababi da dalilin mutuwar Yahya ibn Abi Amra qultu Hafsa binta Sirina sai ta ce sai na bada amsa sai na bashi amsa na ce bidda'un wato a annoba da aka yi ne ya mutu faqal sai Anas dan Malik yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ad-da'unu shahadatun li kulli muslim annoba shahada ce ga kowane musulmi duk wanda annoba ta barke a wannan annobar ya mutu ta dalilin annobar shi ma ya samu shahada an samu husnul khatima akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi mujalladi na 10 shafi na 156 157 wa dayalisi haka imam dayalisi hadisi na 2113 haka imam ahmad mujalladin sa na 3 shafi na 150 a hadisi na shafi na ɗari da hamsin shafi na ɗari biyu da ashirin da uku da ɗari biyu da hamsin da takwas da ɗari biyu da sittin da biyar ko lambar hadisi ko lambar shafi an aisha ta radiyallahu anha annaha sa'ala da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an da'ud an karbo daga uwar mu'minai aisha Allah ya kara mata yadda ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da annoba fa akhbaraha nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata labari innahu kana azaban yace manzo Allah yace da ita ai ita annoba wata azaba ce ya ba'athuhu Allahu ala man yasha da Allah yake aika ta ga waɗanda ya ga dama faj'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin amma a ƙarshe sai Allah ya sanya ta ta zama rahama ga mu'minai falaysa min abdin babu wani bawa ya qa'u fi ta'un ko ya qa'u ta'un da annoba za ta barke fayamkusu fi baladihi yayi zamansa a garin da annobar ta barke sabiran yana mai haƙuri da ƙaddarar Allah da ya rubuta masa ya alamu yana da imanin sanin cewa annahu lan yusibahu ba abin da zai same shi illa ma kataballahu lahu sai abin da Allah ya rubuta masa illa kana lahu mithlu ajr shahid to koda ya mutu sai ya samu ladan wanda ya samu wato sai ya samu kwatankwacin ladan wanda ya shahada a kharajahu al-bukhari shi sa ba a gudu an annoba kan ka shigo dai ka ji an ta shigo kamar yadda muka sha karanta ba a shigowa gari saboda in an samu labarin annoba ba a fita daga gari idan annoba ta barke mutum yana ciki ina fata an gane akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan mujalladin sa na goma shafi na 157 158 imam al-baihaqi mujalladi na uku shafi na 376 imam ahmad mujalladi na shida shafi na 64 da kuma shafi na 145 shafi na 252 ya ci shuhada'u wal muwaffuna bit-ta'un ya ci shuhada wai shahidai za su zo wal mutawaffuna bi ta'un da duk waɗanda suka mutu a annoba fa yaqulu ashabu ta'un sai waɗanda suka mutu a annoba za su ce nahanu shuhada ai mu ne muka samu shahada mu muka yi mutuwar shahada fa yuqalu sai a ce unzuru ku dai duba fa in kanat jirahuhum ka jirahi shuhada ku duba da kyau ku gani idan raunukan da ke jikinsu sun yi daidai ko sun yi kama da raunukan waɗanda suka mutu a shahada tasilu daman wanda jini yana kwarara wari halmiski da ƙamshin almiski fahim shuhada to su masu shahidai ne in aka je aka duba fayajidunahum kazalika sai su ma a tarar da su kamar haka haka kenan waɗanda suka samu waccan mutuwar sun samu shahada kamar wayanda suka mutu a wajen yaki akhrajahu al-imam ahmad imam ahmad ya fitar da wannan hadisi mujalladi na hudu shafi na 185 at-tabarani a cikin al-kabir majmu'u al-majmu' mujalladi majmu' wato mujalladi na shida shafi na 100 shafi na 55 hadisi na biyu bi sanadin hasanin kama qala al-hafiz kamar yadda al-hafiz ibn hajar ya faɗa a mujalladi na goma cikin fitul bari shafi na 159 an utubata bin abdullah bin abd sulami radiyallahu an walahu shahidun min hadith al-irbad bin sariya wannan hadithin yana da shahid hadithin irbad bin sariya radiyallahu an wanda akhrajahu an-nasa'i imam an-nasa'i ya fitar da shi wa ahmad da imam ahmad wa tabarani da tabarani wa hassanahu al-hafiz الحافظ ابن حجر يا حسن وانا حديث ايضا وهو حسن في الشواهد وفي الباب عن ابي هريره اشكون وانا بابي ان سامو حديثي دغ ابي هريره وتقدم في الفقره الخامسه وانا حديثي يا غباتا غباتا بيار لحديث الحديث الاول حديثي نفرقو وياتي ايضا في الثامنه والتاسعه هل ويو وانا حديثي زي ساكي زوا غبانا غباتا 8 da 9 وعن عباده za kuma a karanta wani hadisi daga ubada wa ya ce fil ashira shi kuma zai zo a gaba ta goma asabi'atu alama ta bakwai almautu bida'il batan shi ma ya zo mana cikin kunshin wancan hadisi mai tsawo da muka karanta mutuwa ta dalilin cutar da take cikin ciki wa fi hadithan akwai hadisai guda biyu wa man mata fil batni fa huwa shahidun duk wanda ya mutu wato ta dalilin cuta da take damunsa a cikin ciki to yayi shahada rawahu muslim wa gairu Imam Muslim da wani sun ruwaito wata kaddama bi tamami wannan hadithin gaba ɗayansa ya gabata fil khamisa a gaba ta biyar. An Abdullahi bin Yasar qal an karbo daga Abdullahi bin Yasar radiyallahu anhu qala yace kuntu jalisan yace wata rana ina zaune wa Sulaiman bin Suradin wa Khalid bin Urfuta fa zakaru muna tare da su sai suka ambaci anna rajulan tuwafiya sai suke bada labari ko suka ambaci cewa wani mutum ya mutu mata bi baɗani ya mutu ta sanadiyar ciwon cikinsa fa'iza huma ya shtahiyani an ya kuna shuhada a jinazati sai ga su su biyan da suke sha'awar su halarci su zamto daga cikin wanda suka halarci jana'izar wannan mutum faƙala ahadu malil akhar ɗaya daga cikin su sai cewa ɗayan alam ya kula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ba ya ce man ya qatulhu badanuhu duk wanda wata cuta da ke cikinsa ce ta kashe shi falan yu'azzaba fi kabari ba za a masa azaba a kabarinsa ba fa qala al-akharu sai ɗayan yace bala haka abin yake wa fi riwayatin sadaqata wata riwaya ce gaskiya ka faɗa duk wanda ya mutu ta dalilin ciwon ciki ko wata cuta da ke cikin cikinsa wannan shi ma za a rubuta masa ya samu shahada kuma ba za a yi masa azaba a cikin kabarinsa ba akhrajahu an-nasa'i wa tirmidhi wa hasanahu wa ibn hibban fi sahihihi wa tayalisi wa ahmad wa sanaduhu sahihun الثامنة والتاسعة sai alama ta takwas da ta tara almautu bil garaki mutuwa ta dalilin nitsewa a cikin ruwa wal hadami da rugurguzowar gini kan mutum li qaulihi sallallahu alaihi wasallam ashuhada wa khamsa manzo Allah ya ce shahidai mutum biyar ne al mad'un wanda ya mutu a wajen wanda ya mutu cikin annoba wal mabtun da wanda ya mutu ta dalilin ciwon ciki wal garaku da wanda ya nitse a cikin ruwa wa sahibul hadami da wanda gini ya danne shi wa shahidu fi sabilillah da wanda ya shahada wajen ɗaukaka addinin Allah akhrajahu al-bukhari wa muslim wa tirmidhi wa ahmad min hadith abi hurairah radiyallahu anhu al-ashiratu mas'ala wato alama ta goma mautul mar'ati fi nifasiha mutuwar mace a wajen haihuwa alamar kyakkyawar cikawa shine a ga mace ta zo haihuwa ta mutu بسبب ولدها تدليل wannan ɗanata لحديث عبادة بن الصامت سبب حديث عبادة بن صامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحة وترانا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا جدوب عبد الله بن رواحة قال سيتي فما تحوز له عن فراشي me ya matsar da shi daga kan shimfiɗarsa me yasa ya yi nesa da inda shimfiɗarsa take faƙala sai ce a ta dare man shuhada wa ummati ma'ana bayan ya gama waccan magana sai manzo Allah ce yake cewa a ta dare shin ko ka san suwaye waɗanda suka samu shahada ko suka samu mutuwar shahada a al'ummata a tadiri man shuhada ummati kun san ko suwaye shahidan al'umma ta kalu suka ce qatlul muslimi shahadata shahadatu kashe mutum musulmi a wajen yaki wannan ita ce shahada qala sai manzo Allah ce inna shuhada ummati idan laqalil idan iya waɗanda suka je yaƙi ne aka kashe su a wajen yaƙi to da waɗanda suka samu shahada al'umma ta da sun zama ‘yan kaɗan ba su da yawa katulul musulmi shahadatun lalle kashe musulmi wannan shahada ce wadda'un shahadatun mutuwa a dalilin annoba ita ma shahada ce wal mar'atu ya qatuluha waladuha macen da ɗanta ya kashe ta ma'ana ta dalilin haihuwar ɗan ta mutu jama'a wanda yake tattara a cikin cikinta to wannan shi ma ita ma ta samu mutuwar shahada ai hiyar lati ta mutu ita ce wanda suke mutuwa wa fi baɗani ha waladun akwai ɗa a cikin cikinta unzur kalaman kalam an nihaya ka duba an nihaya fi garibil hadith a fi ta'liq al ati qariban an gane ko wal mar'atu yaqtuluha waladuha jama'a shahadatun matar da ta mutu ɗanta yana tattare a cikin cikinta ba ta haife shi ba ta samu shahada ya jurruha waladuha bi sararihi inda ɗanta yake janta da cibiyarsa ilal jannati zuwa aljanna an gane ko tunda yana tare da ita ba su rabu ba sai ya mutu ta mutu inda ta mutu kaga shi yana cikin cikin to shine zai jata da cibiyarsa zuwa aljanna ai akwai cibiyarsa da take rataye da take damfara da ita uwar to ta da ta wannan zai zai jata zuwa aljanna as-surra ma ya buƙa ba'ad al-qati surra shine abin da yake dan ragewa bayan an yanke cibiya mimma taqata'uhu al-qabila daga abin da unguwar zoma take yankewa dan wannan ragowa da take rage ita ake kira as-surra as-wasarar ma taqata'u wanda ta yanke din kuma shine sarar wa huwa surru biddammi aidan akan ce masa asurru da damma aidan ma'ana sarar wannan cibiyar da ta yanke wanda in an haifi jariri ake datsewa wannan ita ake kira da surar an gane ko wadda kuma aka bari ita ake kira da surra akhrajahu ahmad wa darimi wa dayalisi wa isnaduhu sahihun wa lahu fil musnad wa tarikh ibnu asakir turukun ukhra wannan hadisi yana da wasu hanyoyi daban-daban ta wato waɗannan littafai guda biyu musnad da kuma tarihu ibn asakir wa fil babi an safwan bin umayya inda darimi wa nasa'i haka a cikin wannan babi akwai hadisi da aka samu daga safwan bin umayya imamu darimi ya fitar da shi da imamu nasa'i wa ahmad da imamu ahmad wa uku ta bin amir inda nasa'i uku ba bin amir shi ma yana da makamancin wannan hadisin wanda imamu nasa'i ya fitar da shi wa inda al-bukhari fi tarikh haka imamu al-bukhari a tarikh a qadiyatul garik shi kuma ya zo da matsalar nitsewa a cikin ruwa wa an rashid bin hubaishin inda ahmad rashid ibn hubaish ma ya roci hadisi mai kama da irin wannan a imam ahmad ya fitar da wannan ruwaya ta rashid bin hubaish wa rijaluhu thiqat wa qala al munziri imam al munziri a cikin at-targhib yake cewa isnaduhu hasan wa fihi ziyada akwai ziyada a cikin sa wa hiya fi hadisi ubadata tana cikin hadisin ubada inda dayalisi wa ahmad وعن عبد الله بن بصر عند الطبراني ورجاله ثقات عند الهيثمي وعن جابر بن عتيك وياتي لفظه في الفقر في الفقرة الآتية يعني وأن حديث جابر بن عتيك زيزو أقبع تقبع إن شاء الله سيمو تاشا الهادية عشرة أبن مو كرن تايزة مديدي الله تعالى يبا ملادا kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana Allah maɗaukakin sarki ya ba mu kyakkyawar cikawa wa'inda kuma suka rasu cikin iyayenmu da kakanninmu da 'yan uwanmu maza da mata da malumanmu muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ya ba su aljanna maɗaukakiya a marasa lafiya na gida da na asibiti kuma Allah ta'ala ya ba su lafiya akwai ainihin wato ɗan uwa kuma uba da tijo barka malam adamu wanda yana zama a can baya ya gamu da larurar rashin lafiya a jiya su ana bukatar yan uwa su sanya shi cikin addu'a wanda a jiya ba mun faɗa a karatunmu na jami'u turmidi a yi masa addu'a kuma insha Allah muna sa ran ma in yan uwa da suke kurkusa za su iya tsayawa a taka jiya duba shi bayan mun yi sallah insha Allah ta'ala sannan akwai ɗaya daga cikin malaman wannan unguwa shi ma wanda ya ba da rayuwarsa kwarai da gaske wajen hidimar al'umma shi ma jiya ya haɗu da larura makamanciyar irin wannan ta malam adamu ya je masallacin juma'a aka ce ya faɗi wanda aka fi sani da malam karami shi ma yana kwance yanzu haka a asibitin murtala a muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya tashi kafaɗinsa allah ta'ala ya ba shi lafiya sannan kafin a tashi ina ganin za mu yi amfani da wannan dama wajen nema masu taimako dan gaskiya akwai yanayi na neman taimako da kuma bukatar taimakon a daidai wannan gaba da ake ciki don abin da aka samu insha Allah sai wasu cikin yan uwa a yi wakilci a je a duba shi ma a asibitin kuma a bayar don rage raɗaɗin abin da kuma ɗan samun siyan magani da sauransu dama ana cikin yanayi na bukata to kuma ga kuma wata jinya mai nauyi ita ma ta faɗo duk da muna fatan Allah madaukakin sarki ya rangwanta ya kuma sauƙaƙa masa ita ya kuma tashi kafaɗinsa insha Allah yana ganin yan uwa za a iya zagayawa ba da gudunmawa don zuwa duba wayannan bayan Allah insha Allah Allah ta'ala ya ba da ikon taimakawa assalamu alaikum wa rahmatullah